an da rubuwa na shi haka ne kai da ubangiji ma da shi sauran ainihin musulai da annabawa suka amsa sauran mutane gida babu dama mushkila to a wannan rana zai amsa ba a nan duniya duk wa'azin da za ka yi masa duk abin da ya gaya mar ya karɓi musulunci ba zai gaza ba na'am ba zai gaza laulahu shine laulahu ba dan annabi muhammadu ba dama mushkila da abin sai ya zama mai rikitarwa ba wanda ya sa abin da zai faɗa li uzumi ma karyan kuma da jari girman abin da ya bayyana a wannan rana Allah ya tajalli da za ta fara na'am laulal habibul murtada ba dan masoyin Allah abin yarda da shi ba
ma nila ma zayurtada ba za a samu abin da ake neman yadda ake wa dinuhu lazirtada addinin zaman da Allah ya yarda da shi ne addinin musulunci na'am fil azali wanda ubangiji zai yarda da shi fil azali azaliya alam bihi farin ciki da da shi na'am izuhum bila yayin da aka alam bihi farin ciki da da shi na'am iz nazala yayin da ya sauko duniya ya bayyana na'am mufab Ah, na'am na'am fahama abin girmamawa na'am ajjala abin girmamawa ne قد فاق كل الرسل اعلم به اذ ارسل da farin ciki da da shi yayin da aka aiko shi zuwa halitta وان سرى yayin da ya yi isra'i daga ainihin yayin da ya yi isra'i نعم ونزل ya yi isra'i yadda ya Allah ke cewa subhanahu wa abdihi نعم lailan min al-masjid al-haram ila al-masjid al-aqsa نعم lokacin da ya sauko kasa ya dawo daga ainihin mirajin da ya yi.
على ذكرا منزلا ya samu alqur'ani a gurin saukarwa Allah ya ليس بالمبدل shi alqur'ani bai zama abin musa isa canja alqur'ani alqur'ani alqur'ani bai zama wanda isa Allah ya ce inna nahnu nazzalna dhikru at-taura ko linjila canja wasu abubuwa an jirkita wasu abubuwa babu su amma alqur'ani ina nan yanda yake yanda Allah ya saukar da shi yanda wannan alqur'ani ke karantawa haka yake ba canja shi ba wanda zai canja shi kuma Allah da shi ya gyara نعم أهلا به حين تلا سبع المثاني farin ciki lani da shi lokacin da ya karanta fatiha ita ce sabu almasani نعم مسجلا a jere نعم ونوره تأصل hasalinsa ya zama ya asaltu mai asali نوره haskensa تأصل ya asaltu mai asali hasken nasa نعم عنده الم- نعم من مجده المو- المؤصل daga girman sa wanda ake abin tabbatar da asali نعم أهلا بانهراب الوجود farin ciki lalle ya gaba daga mihrabi masallacin kafin annabi muhammad نعم أهلا به أين الشهود farin ciki lalle da shi shine ainihin shuhudi annabi muhammad أهلا بذلك الودود farin ciki lalle ya tafi daga wannan mai soyayya منازل منزل manazilin shi alqur'ani mai sauka ne munazzala abin saukarwa أهلا به من فارل farin ciki lalle da shi daga mafifici annabi muhammad مفضل abin fifita نعم وواصل mai saduwa موصل abin sadarwa وكامل cikakke
في الناس خير المكمل bin nasu a cikin mutane kairu kairu wajen abin cika أهلا به من ماجد farin ciki da rai da shi daga mai girma
مم- ممجد abin girmamawa وحامد shine mai godiya ga Allah ta'ala محمد abin godiya نعم وواجد shine mai samarwa
نعم وموجد kuma abin samarwa مخولي abin annabi Muhammad نعم مخولي abin cikin أهلا به farin ciki da rai da shi من عابد daga mai bautar Allah tabaraka wa ta'ala نعم يد mai kokari cikin bautar Allah ta'ala وشاهد mai shaida wanda zai shaida ga halitta ranar kiyama نعم kan shaida نعم آت- نعم wanda za a tara al'ummar Allah ta jar kiyama ina kan al'ummar sa don in an kamo kafin na نعم.
sha ba na aiko man domin su yi ko aiki da na yi bashirin malala jini نعم ko wanda bashirin wanda ya zubi gina mana نعم na san komai sai ya kira mai zane ce da hu ba ku yi kunnen gashi ba su yadda ba ba su yi ba نعم ya ta ce da kora ba waye ce da ku sai ce al'ummar azalma ba cewa Allah ya fi kowa sani su sun yi gaskiya abin da su ku da ainihin za ku da zamani da ku ne ba ku san mu ba ba ku san ku ba amma da zamani ba a shi da kanmu sun ce eh ai Allah subhanahu wa ta'ala ai ko annabi a cikin annabi Muhammad Annabi Muhammad ya ba ya ga mana a cikin alqur'ani Allah ya saka mana littafi shi ya ga mana irin ainihin sakon da annabawa Allah ya aiko su da ya sadda ake da suke da kunnen kashin da kuka yi ba ku yadda ba duk alqur'ani ya ga mana ba zai muku tazkiya shi annabi Muhammad sai manzo Allah ce yi a kama su kawai tafi da su tafi kenan an gaba hankali da hujja na'idi to shaida nan katili kulli abidin shine mai kashe dukkan mai jayayya na'am katili kulli abidin shine mai kashe Mai dukkan mai jayayya.
jayayya ta na'am ne kashe shi nan na farko ahalan bihi min abidin farin ciki mai bauta ta
da tabaraka wa ta'ala na'am wannan katili kulli abidin lil haifa lil haqqi shine dukkan mai jayayya gaskiya.
Jayayya, na'am.
mai jayayya da gaskiya gaskiya na'am abidul haqqi na'am ba mai bautar Allah ba Na.
mai jayayya da gaskiya ta na'am da gaskiya da akwai wanda suka ake ɗan gyara akwai wanda suka karatu na ma ya karatu a waje Yawwa.
wai aka gyara masa wai a katilu kullu jahili na cewa ai shi ne gyara na wanda ya ce ya rawa da wasu ne ce to mai da shi inda yake yawwa ba shi da ka gan shi yanda ka gan shi ɗin haka shi wa inda ya faɗa abidin ne na'am ne ba jahiliya jahili kuma na ce masa ba na'am ba jahili ba katilu kullu abidin abidin na'am idan ka duba can ka tafi can ai ta kulu fi abidul haqqi me kake faɗa a cikin mai jayayya ana bin ka bashi na'am sai ce shi ba abin sa ijaya Na'am.
sai ce yi halafu bi ilahin halki a rantsar da shi da ban mai da shi inda yake Yawwa, shi wancan da ya gaya ma mai karanta ta ce sai ba.
mai da shi inda yake sani ha
na yi zama da shi yanzu wani ba zako ce da ya ta amsa gyara wani shahi da ya zo ga aka yi wannan
jahili mai da shi abidin ne yanda shi wani ya da ya faru rubuta haka haka ne yake na'am katilu kulli abidin abidin lil haqqi mai ainihin mai yakar kulli abidin lil haqqi dukkan mai jaye gaskiya mahama yanjal duk ko da shi bayyana zai yaƙi shi na'am da duk ya ainihin yaƙi wucewa hanya madaidaiciya ya bar tarbiyyar na muhammad to shehu zai yaƙi shi na'am ahlan bihi iz ja'ana Ja, Na'am.
da dalili ga hujjoji shi wannan abin ba haka yake ba yake ba ga yanda Allah ya ce ga yanda Allah Muhammad ya ce Mm.
dan suke da da shi yayin da ya zo mana minna daga gare mu ya zo mana shi Na'am.
mu Allah Muhammad alaqad yakum rasulun min anfusikum Na'am.
hukum na'am min an fusi kuma daga wata kira ko min jinsin mutane Allah bai kawo shi mala'ika ba da kafi dafi malana da tun kudi abin da ke tare da mu min mu'minin daga abu mai wuya
قد ساءنا عن كل شيء مشكل bar da dukkan wani abu Ya da Rabbana.
ya kawo da yana shi wani ba ya abu gidin mu Allah سنا على نور الإله Allah kai salati a bisa hasken ubangiji Na.
Allah Muhammad nurul ilahi نعم المؤتلى wanda yake abin daukakawa آه، من خصه Allah subhanahu wataala ya kebance shi ala da ya daukaka نعم المحكم المنزل da alqur'ani wanda yake abin saukawa صل على من عمر لم يدره Allah kai salati a bisa wanda sai ila urma bai san shi ba
نعم والصور surori من نوره surori مم.
ainihin surori na mutane na Na'am.
nuri daga hasken annan muhammadu Na'am.
surori na mutane duk hasken annan والصور.
muhammadu نعم والصور surori na alƙur'ani نعم مدح له من الأليم yabo ne gare shi daga Allah ta baraka wa ta'ala duk alƙur'ani amma mutane ke ganin kamar ainihin raramka ne to yaban annan muhammadu Yabo ne.
alƙur'ani duk yaban manzan ربي Allah kai salati a bisa wanda mala'ikan uku su jira daga hasken sa yanda daga wannan hasken Na'am.
ba ya ce su jira a lokacin da mala'iku ina annabi Adam din to ai nurin annabi Muhammad yake jikin annabi Adam nurin manzon Allah suka ga isar آه.
Allah ta gan shi نعم ربي mulakuran mala'iku ubangiji kutata نعم آياته ayoyin sa aka ayoyin sa mu kama نعم صل على الاثنين Allah kai salati a bisa sani Muhammad kenan نعم رمز sai isharar dukkan guda biyu
وسره wannan za ta kuma ya bayyana shirarar litinin sirrin sa ya bayyana سر أزل wannan sirri ne azaliya صل على البشير Allah ka yi salati a sami bishara da aljanna ga wanda ya imani أتى النذير ya ne nuna mai gargaɗi da wuta ga wanda bai imani ba بقدره الكبير da ƙarfin sa wanda yake babba نعم والتو محملي Allah ka al'ul'un نعم والتو لي Allah ka bani محملي amali abin buri نعم صل على ودي Allah ka yi salati a sa Muhammad annabi Muhammadu أدين annabi Muhammadu ذو الجود mabucin baiwa ومنبع الشهود shine buga na shahudi وأين سر ينجلي shine sirri wanda yake bayyana annabi Muhammadu صل على م- Allah ka yi salati a sa wanda ya girmama مولده maulidinsa حقا hakika haramta na'am Maskar jahim.
maskar jahim kunan wuta na'am murdarin wanda yake mai- mai mai- mai- mai huruwa ne rane rabbin mujizili saboda falalar ubangiji mai gwamna wanda ji yi girma mawai don manzo Allah sun zara suna ba shi salli ala mamma khabar Allah kai shi lafiya afsa wanda ya halarci mauliduhu da mahama zikirhu ko da shi aka ambaci annabi Muhammadu yakunu misla sallallahu man alaihi sabar wasallam zai mas- zai zama kamar misalin wanda ya haƙuri na'am bi yawmi badar al mursal Allah ya- wa kullu man jada bi duk shay'in wanda ni bai wa da wani abu li maulidi al mukhtari ga mu- wajen mu tare annabi Muhammadu na'am ay ai hakika na'am karamatan li dan khairi girma da khairi hayyi Na.
wani alherin kabilu annabi Muhammadu fa innahu kama kamar wani wali shi kamar wanda ya jibi cin maulidin ne Na'am.
za a ba shi lada kamar wanda aka san maulidin Allah ko na'am ya ya ubangiji rabbi fir Allah lana kai gafara gare mu wal ta'fu anna Allah kai muna rangwame na wakatina Allah kai isa mana dukkan sharri na wata tatayana Allah ka bi ayyukan mu bijayi hadha al akmali saboda alfarmar wannan cikin kal tahdina Allah ka shirye mu wa hadibina Allah ka shirya ka mu na wal
Allah ka tahad shirye mu na wa ahadibina Allah ka shirye da halitta ka mu na farko Allah ka shirye mu na wa ahadi Allah ka shirye mu to na'am
da halitta ka mu yana gaba na na wa najd da mu wa raqina Allah ka hawa da mu zuwa daraja na wa naslana da ƴaƴan Sana.
da ahalin mu wa sahabana da sahabban mu wa man wali kai duk wanda ya ji mutuwa faltakati annal kulafa Allah ka isa mana da wahalhalu
walil gina Allah ka jibinta mana wajata tuhafa da tsaraba Allah ka mana tsaraba ta alheri wa nayyiran na Allah ka haska takaddun mu ranar alkiyama daga dama ba mu a hannun dama yau mashidadil wajen ranar tsananta tsoro ranar alkiyama Allah ka ba mu takaddun mu a hannun dama wa zuɓulan al'uluma Allah ka ba mu ilimi ka arzuta mu da ilimi ka ba mu ilimi ta kaka amin wal tu'dina al fuhuma kuma ka ba mu fahimta a cikin ilimi nakara ya na'am ba mu karatun kuma mu fahimci ilimin na'am wa ni kashibla aiki da shi na'am wa kashibla nal guyuba Allah guyuba Allah ka yaye mana ainihin hijabi
wa kashibla nal
guyuma ya ka yaye mana hijabi gai mu ke
ay khairul mursalin to da farmar fiyayyen abin aiko a nan Muhammad نعم وصليا يا ربنا ya wani mu Allah kai salati على الرسول حبنا amsa manzon Allah masoyin mu وصحبه ومن دنا da duk wanda ya kusance shi نعم لكفو أمثل dukkan mai bibiya wanda yake bin annan Muhammad amsa ne wanda yake duk wanda yake kan hanyar annan Muhammad Allah shi ya haka وكشف لبرهام الحجاب hijab Allah ka yaye hijabi gaban am ونده من السحاب zaben da kasance gani da sahabbansa نعم. الكامل المكمل saboda kamilin cikakke Na.
Allah ka shirye mu
وأحبب Allah ka shirye da halitta ka dan mu سبحان الله دم Ibrahim la ilaha illallah da su da mu ni shirye da su yi musu wa'azi Na.
ni kira da su Allah mu ga musu Allah da ma'aikin Allah su yadda su karɓa su shirya shirye mu to ka shirye da halitta kuma da mu Yi da mana.
abin da muke da
Ba ku.
na man wasala lagawani wa atazil zikr alagani na na rimani ka yanke Na.
su da daga wani saduwa ne in ta da gurin ado dan kyau na'am kyan tana tantala na'am duka ba su wa atazil zikr alagani aure cewa ambaton war mi bibirul hisani kai jifa da fararen mata yawa na'am asla makhatuma dinani ka nisanci saduwa da wal malahi da abubuwa na wasa duka ba su na'am wal magani yin waƙe-waƙe duka ba su na'am min Wal kirani magani, na'am yin kirani Na.
daga garaya na'am aw mabani ko wani gine-gine duka ba su na'am liziya waika kulli zi dukkan wannan waika ina alfahun kamar wani ne duk shi ne da wani kamar ga kewa da kewa wa bi ruhan lil ma'ani ka nemi ruhi na ma'anoni shi ne kawai can garaba da su shirme ne ka kama annabi muhammadu
aini ha'il shi ne asalin hari haƙƙa haƙƙin shi ne gaskiyar gaskiya taliyan saba al-musani shi ne mai karanta sabu'ul masai ainihin hari na'am asalin hari hibatun layar allah wacce ɗiga halitta na sifati zati da sufofin zafi haƙƙan hakika na rutubatun daraja ce laifat lisani kada ce ga wani ummi muhammadu shi kadai ya samu wani shi Allah yake banta da shi aw mukhtarul baraya shi abin zaɓin da kai ne qabla takawinil kiyani kafin kasantar da ainihin wurare
qabla takawin kafin kasantar da ainihin wurare wura barazat hadaratu daha a zarar ɗahi a nan mamakarar yana qabla takawinil makani kafin kasantar da wurare da gina na'am walahu umrun dawilun ina da rayuwa mai tsawo
تقدير الزمن kafin gwargwaje zamani a nan muhammadu إنني قبل البر Jibrilu alayhi salamu wa ya tambaye ni na an tattauna hiyarsa إيه، نعم، نعم.
kamar haka yau baya faduwa sai ya shekara dubu ba ya mace din kuma ba san adadin shekarun da yake hukun kafin ya sake fitowa ba faɗi shekarun ba nan ba faɗa ba sai zai sake fitowa sai kuma shekara dubu saba'in saba'in.
sai ya kuma kuya ba za a ƙara ganin shekarun ba Allah kaɗai shi sani ba za ka yi da ya ce na ga ka ce ka kirge shekara dubu saba'in ka kirge wani to wannan shekarun kuma lokacin da ya koya da ya ɓata kafin ya sake fitowa tsakanin wannan shekarun ka san
قبل البرايا cewa ni kafin talagai حبه shagalin شغل الزمان muhammadu shi ne shagalin zuciya فاو أكلي annan muhammad kaunar manzala shi شرابي shi ne abin sha na واو ديني shi ne addini na وجناني shi ne shi ne wajen na ne aljanna ta نعم ko ka ce zuciya ta ce gona ta duk ɗaya ne لذلك، نعم نعم Duk وهو- ɗaya ne hasuna وهو كنزي shi ne taska ta وأميني shi ne amintacce na وأماني shi ne aminci na نعم ورفيقي shi ne abokin tafiya ta وطريقي shi ne hanyar tafiya ma وجوادي shi ne in karɓar doki na وسناني shi ne mashi na نعم وربوئي shi ne gidan na وقصوري shi ne katangi na وهو خيرات الإنسان shine fihin da kairautun isa a cikin aljanna نعم ina kairautun isa نعم wannan niyyar sun an zama ko kyawa na aljanna matan wurin gini وهو بيئي shine ciniki na وشرائي shine sina وهو هرسي shine noma na وجناني kai shine gonan ma da nake gona shi shine gonan لغير المقفى kai ne ban da kowa an ba annabi muhammadu ba ولذا تام جناني saboda wannan zuciya da ɗiyo ce cikin ƙaunar manzon Allah da soyayyarsa نعم أترى ذكرى yawa ba za a ga ambatan wani annabi muhammadu ba نعم في فؤادي a cikin zuciyata ولساني da harshe na نعم إن أرى ذكر wani ba سواه na ganin ambatan wani annabi muhammadu نعم ana ganin ambatan wani annabi muhammadu نعم، لا ترى ذكر ba سواه za a ga ambatan wani annabi muhammadu ba نعم في فؤادي a cikin zuciyata da ولساني harshe na نعم إن أرى ذكر ana ganin ambatan wani annabi muhammadu نعم
ba na ganin ambatan wani annabi muhammadu to gaira lahawin in dai ba wasa ba na rawa ba majali majani da hauka kawai sai ambatan wani annabi muhammadu wasa ne kurun da hauka to ba na ganin ambatan wani annabi muhammadu to rasiwahu ba na ganin ambatan wani annabi muhammadu gairar lahawa gaira in lahawin dai ba wasa ba ba majani majani.
da hauka to shine yi kawai mana ambaton wani annabi mutum hauka ne kullum da wasa ka je kana ta ambaton wani annabi muhammadu ba annabi muhammadu kana ambaton wani masoyin annabi muhammadu dan annabi muhammadu ba hauka ne kawai da wasa ita da ba
na ana kawai shine fasara yi mana in ara ni ba na ganin
Allah ka amtidahi lisiwahu yabo na ga wani annabi muhammadu dake wuri na hauka
Allah a arani ni ko na ba zai bujurto ba ba zan yi hauka ba al'adar ta ba zan zama haukaci ba
na la hayati sha ne tsawon rayuwa ta
rabbi amni ma buci fa amani aminci ne Ah, lintisari saboda tarewa ta bil mufadda ta annabi muhammadu lintisari saboda tarewa tarewa tarewa Na.
ba tarewa ba Na.
tarewa Tarewa.
ina tarewa eh annabi muhammadu ina tarewa addinin annabi muhammadu Ta.
duk wanda ya taba annabi muhammadu ba zan bar shi ba Tarewa, ta.
sai na kare Ta.
duk wanda ya taba musuluncin annabi muhammadu ba zan bar shi ba Na.
sai na kare na tare masa na'am
banza na'am wa hawa aini shine idanuna wa iyani sai idanun na fa fuadi zuciya ta muzramani sai san da ya jefa ni
na fuadi zuciya ta sai muzramani san da ya jefa ni fi jadidil haymani a cikin da zumutar soyayyar annabi muhammadu na'am habibi masoyi na annan muhammad wasu shafani sun sa safali ya ɗaukaka gare ni na'am kad mahani wa huwa al-abdu aha wa huwa al-abdu wa ayran ramzuhu ha'u tadani huwa al'abun allah ne na'am wa aidan wa aydan kuma ramzu ishararsa رمزه نعم عين نعم. هاء التداني shine haɗi na kusanci نعم أو عين الاسم shine asalin suna والحرف da harafi لتحقيق المعاني saboda tabbatar da ma'anoni masoyin allah ne shi ومعادل shi ne gaba da duk wanda yake kin addinin musulunci yake kin majin allah نعم.
ba da duk wanda yake kin addinin musulunci yake kin allah نعم da ya shi ne mai gaba
وماذا وحبيب shi masoyi ne ومعادل في تكار ba da dukkan wanda yake kasa a cikin nisanta ko a nesa yake maki mara shi ne نعم Wa- eh, wata wata ke kusa da ake kusa da na nesa da na kusa to inda yana kin annan muhammad wanda ala yana kuma mu'adi nesa wata dani da wanda yake kusa ala shi ne makomarsa ko a nesa kake ko a وهو دائي shi ne ainihin cuta ta shi take damuwa و- ودوائي kuma san manzo Allah shi عبراني نعم adbara shi san manzo Allah din shine cutar kamar annan muhammad da shirkin da bai koma da cutar معجم نعم يعني ya feke ni نعم وشفاني أيته الوقت هباني da amma وصله lokacin da yawan bayar saduwa da shi نعم فهو كفاني ya ya ishe ni
داء شل وقت da u shauki a ne maganin shauki na mai gina ko lokacin ko da lokaci في شديد ya الحيجان tabbata cikin tsananin motsa نعم ذل نفسي kaskancin rai
وهم da mulakanta ta
دري رور الجنان to ni alfahari ta dai alfahari ya dai dausa kanna ta annabi muhammad نعم ما بقالي min baƙa'i من بقائي ni baƙa'i bai rage gare ni ba
نعم كرامي daga gegena وحناني ta ga annabi Muhammad نعم وزفيري da ruri na cikin kaunar annabi Muhammad نعم وبكائي da kuka na cikin yaban manzo Allah نعم وأراني ni ina ganin kaina لا أراني kai ni ba na ganin kanna ba nayi ba nayi cikin annabi Muhammad نعم ni ina ganin ba ni ba na ganin kaina ta la'imi farfi li hali ya kai mai zargi na kai tausayi ga hali na kadda hani ma da hani abinda ya imotar da ni ya imotar da ni shine su khalilin da yawa aboki kad jafani ya nisance ni li garami saboda bigiya da ke ga manzo Allah na'am waramani kuma ya ce fere da kiran ƙarya rubba sunwin da yawa aboki na rubba sunwin da yawa aboki sinwin aboki rubba sunwin da- dubba sinwin da yawa aboki kuntu arju wasalahu da nake ƙaunar saduwa da shi sunwin sannan sai lisance ni kuma ya karkala sunwi za a iya gaya dan uwan dangi ko za a iya gaya aboki ko ka sai iya dan uwa na jini a kowane ma zaka iya ga aboki Na'am. wana hani ya hana ni daga begen annabi muhammad subhanallahi wala hani kuma ya zarge ni cikin yaban da nake ga annabi muhammad washe jani ya bakanta mini wana fani ya kore ni na'am laisa li yawma khalilun a yau ni ban da wani aboki gairu ma minka atani in dai baban da ya zo min daga gare ka ba gairu haza sai dai cewa wannan kadkalani karkalani ya ƙi ni gairu haza sai dai wannan na'am kadkalani ya ƙi ni azilan li kulli Yana mai ani zargi gare ni kulle ani kowane lokaci na'am mazzaqu jildi jiharan sun kyakke ta fata ta a sarari a bayyane akhrajuni min in makani fudda newa daga inda nake dole na yi hijira na fita daga inda nake dubbi ba wani zunubi ba laifin komai gaira anni hubbu da fi jinani sai dai cewa san ba arani ni ina ganin kaina na lastu ulfa ba za a same ni ba ta'iban ina mai tu ina mai daga wannan kaunar manzon Allah din na maral awani mutukan shuɗewar zamanai ba zan bar wannan shauƙi da bege da nake wa annan Muhammad ba ara law ni mazzaquni ina ganin za su kyakke ta ni bi mawaril hunduwani takobi geji na cikin irin ƙirar Hindu na'am lam yana aradu ba za a samu abin da suke nufi ba na'am kadma wannan ya zarce wa kafani kuma ya isan mun na'am allilini jirati makota ya fi rarrashi zuciyata na'am sai zikiri man ya tulu masali kan wani ke karanta fatiha shine annabi muhammad nan allalini jirati jirati makota suna da shi zuciyata na'am min zikira man ya ya talu wannan masani wani ke karanta fatiha to suka ce ya haƙuri eh abu annan wai suna sai karanta mun suna ƙoƙarin annabi muhammadu Nan, nan.
ina jin daɗi to wannan faɗar manzon Allah da To suke yi, makotan.
to shine yake rarrashin zai ke jin daɗi yake farin ciki da wannan abin da suke yi.
na'am ana taifin manzon Allah ana masa kirari ana tun ana ta mata hijira to wannan abin shi ke rarrashin na radduduli zikira bu zikira sun maimaita mana ambata annabi muhammad hina safali ya tsarkake gare ni na wahamani eh?
na wahamani ya kiyaye ni na'am wakafani ya isan mini na wakafani da hibba to ni da ne ya ishe ni masoyi la ubali man kalani ni ban kula da duk wanda ya ƙi ni ba ba rana da lastu akhasha kaida a'da'i ba na jin tsoron tanadin abokan gaba wala jawra ko zamani zalunci zamani duk ba na jin tsoron sa fa makani fi zamani To, bigire na yana zamani na wa zamani fi makani zamani na ma yana bigire na wa salatun salati wa salamun aminci fi taqasin Ya tabbata.
na na ita na fi tasari fil fil awani ita sa Eh, wa salatun wa salamun fi tasari fil awani da dalili Na'am.
a cikin jujjuyawan fi zamani tasari fil cikin jujjuyawan zamani to na'am na'am na na'am ni'ati daga zatin zati na'am ati daga zatin zati na'am tatara a take jiran du'a na wa daha a yi Allah ya salatu mu zan ƙari annan Muhammad aka fani wannan shi manzo Allah ya ishe ni alin sannan Allah ya yi annan Muhammad na wasu haramun wasu lagawani suka yanke wa saduwa da mata amma annan Muhammad kawai suka yi na ta wannan
ai ba kai